صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi safiyar sha biyar ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan februari 2017 miladiya wannan shi ne darasinmu na 34 daga cin gerin gerin karatutukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha والنفر فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان ألا مدعوك جنسان جنسا كامشجع الخير wannan malami ya kai matuƙa wajen karantar da mu ainihin wato daraja da ƙima da wannan kalman ta la ilaha illallah take da shi a inda malam yake bayyana mana cewa duk lokacin da mutum ya same shi ya samu kansa a cikin wani yanayi na baƙin ciki da damuwa da kuma neman Allah maɗaukakin sarki ya karɓa masu addu'o'insa to yana da buƙatar idan zai yi addu'a cikin kowace addu'a da zai yi ya zamto akwai wannan kalma ta la'ilaha illallah a cikinta wanda mun karanta hadisai da yawa a baya kamar hadisin ainihin wato Ali ɗan Abu Talib da hadisin Umar ɗan Khattabi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda baki ɗaya wannan hadisai sun karantar da mu daraja da kuma falala na wannan kalma ta la'ilaha illallah a inda umar ɗan khattabi ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu wani daga cikinku da zai gama alola ya cika wannan alolan ya kyautata ta sannan bayan ya gama alulan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu face sai Allah madaukakin sarki ya sa an bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace kofa ya so daga cikin waɗannan kofofi Allah ta'ala kai mana baiwa cikin kasancewa cikin irin waɗannan bayin naka masu samun ainihin wato shiga aljanna ما يتي وعن أبي سعيد وعن سعد بن أبي وقاص من كرمت وننكو وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هكذا أنكرمو حديثي لك سعد بن أبي وقاص الله يقارى مشيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظن الله سيرا لأمنشن الله استبت أقريش ياتي من قال حين يسمع المؤذن duk wanda ya faɗi wannan kalmar yayin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah bayan ya ƙare kiran sallah sai ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu wazon Allah ya ce duk wanda ya ji an gama kiran sallah sai bayan an gama kiran sallan ya ce ashadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wahdahu la sharikala shi kadai babu abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da kuma tabbatar da cewa lalle annabi muhammad bawansa ne manzonsa ne kuma mutum ya ce raditu billahi rabba na yarda da Allah a matsayin mahalicina a matsayin abin bauta na wabi Muhammadin Rasula na amince da annan Muhammad a matsayin manzona wabil islami dina kuma na amince da musulunci a matsayin addini na manzon Allah ya ce ghufira lahu dhanbu an gafarta mishi zunubansa Allahu akbar kaluwa falala irin wanda ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan jama'a wallahi alazim idan kana son samun daukaka kana son samun tsira kana son samun albarka da alheri a rayuwarka ka riƙi zikirin da manzon Allah ya karantar da bakin shi mai tsarki jama'a ina fata an gane wannan domin kun ji falaloli ɗimbin falala ke cikin irin wannan ambatan Allah jama'a bai kamata a cin irin wannan gara basa tana wuce mutum ba Allah ta'ala ka shiryar da mu wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a lambin hadisi na 386 وعن أنس رضي الله عنه أنكروا أنس حديثي لقى أنس أم مالك ألا يقارى مش يده قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر منظور الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا كي هري garin da zai kai hari zuwa ga makiya yayin da alfijir ya keto wa kana yastami'u al-adhana amma manzon Allah ya kasance sai ya tsaya shiru ya saurari ko zai ji kiran sallah daga wannan garin sai ga sun karɓi sun ci ko su karɓa ba an gane wannan jama'a domin kiran sallah alama ce daga cikin alamomi na addinin musulunci alama ce daga cikin alamomin da zaka gane gari kaza akwai musulmai a ciki to annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya ya saurari kiran sallah tukuna fa in sami'a adhanan idan ya ji ana kiran sallah ko an kira sallah a wannan gari amsaka sai manzon Allah ya fasa kai hari wannan gari an gane ko domin abu da ta kai musulunci wa illa in ko bai ji kiran sallah ba a gara sai ya kai hari cikin wannan garin domin umarnin da Allah ya masa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah an gane wannan ko jama'a sai manzon Allah ya kai hari فسمع رجلا يقول سيما ظن الله يجون متين ينا شيوا الله أكبر الله أكبر ينا كان سلك ينكو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة سيما ظن الله يجي قري wannan ko yana kan halitta ma'ana wannan yana kan tsantsar bautan Allah madaukakin sarki thumma qala sannan sai mai kiran sallah yace أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظوم الله يعني أتيها كسي منظوم الله يجي خرجت من النار كافت لقوتا معنى كثير لقوتا أن قال أنه كو جماعة سوى نفن وتكلمة أشهد أن لا إله إلا الله fanadharu sai suka duba suka ga wane ne mai wannan kiran sallah fa idha huwa ra'i mi'za sai suka ga wani mutum ne mai kiwon awaki kaga shi ba kowa bane ma ko mm gashi manzon Allah ya ce ya fita daga wuta kuma ta tabbata kenan zaka iya ganin wani mutum gashi nan ga yadda yake bai dauki duniya a matsayin komai ba baya neman in ya zo wucewa sai an dinga tsugunawa ana gaishe shi misali mutum ne ma wanda za a gan shi ga rigar shi nan riga ce wacce ba za ta wuce naira talatin ba ba za ma ta riga ɗari uku ba amma kuma bawan Allah ne yana bauta wa Allah madaukakin sarki yana da girman daraja a wurin Allah ba kuma kowa ya sani ba ba kuma ya zuwa yayi baki ya ce ni din nan ai kun ga kaza nake na ibada ko mu ai mun gaji ibada ne daga iyayenmu babu wannan ba baki domin haka manzon Allah ya faɗa yace rubba ash'atha aghbara dhi timghayni zaka iya samu wani mutum gashi nan kanshi yayi butu-butu yayi kura rigar shi tayi dauda rigunan da yake da shi ba su ci kwaya biyu ba amma manzon Allah ce law aqsama ala Allah la abarra da zai rantsuwa da Allah sai wani abu ya faru sai Allah ya barrantar da shi wannan rantsuwar ma'ana Allah ba zai bashi kunya ba abin da ya rantse a kai sai Allah ya tabbatar da shi manzo Allah ce minhumul barra'u ibn malik daga cikin su akwai al-barra'u ibn malik yayin Anas dan Malik jama'a shi kuma haka yake wanda da zai zo ya kunga su kofa ma ana buɗe ce kai waye wannan waye wannan kuma jama'a ina fata an gane ka'idar kenan kawai mutum yana samun daraja ne da samun ɗaukaka a wurin Allah da gwargwadon abin da ke cikin zuciyar shi na imani inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja a cikin ku shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah Allah ta'ala ka shiryar da mu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a lamban hadisi na 382 bani ce al-mi'z da aka ce ra'i mi'za ko ma'ana al-mi'z ce ismu jinsin la wahida lahu min lafzihi wannan sunan jinsi ne na awaki wanda ba shi da ainihin wato lafazi mufrad an gane ba shi ka ce akuya kwaya ɗaya ka ce mi'izun a an gane ko suna ne dangin suna ne na ainihin wato awaki la wahida laha min lafzihi wa hiya zawati ash-sha'r min al-ghanam sune ainihin wato tumaki dake da gashi a jikin su wal mi'za alif hadhihi al-ilhaq la lit-ta'nif anan alif da ka ce ra'i mi'za din nan dangin awaki ake nufi jama'a ba wai ana nufin mata daga cikin awakin ba ولهذا ينون في النكره shi yasa idan ka zo wajen nakira sai a ce mi'izun an gane ko ba a cewa mi'izu ai shiru ko a ce al-mi'izu da ma'arifa ko a ce mi'izun wa yusaghiru ala mu'ayz amma ana yin tasghirin sunan a ce yar akuya sai a ce ko ƴaƴan awaki a ce mu'ayz walau kanat al-alif lit-ta'nisi lam tuhdaf da wannan alifin din na ta'anifi ne ana son a nuna maka awakin ma mata ne duka to da ainihin wato ba za a cire wannan alif din ba an gane wannan dai wani ainihin bayani na hau an gane wannan ko na'am wa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga nu'man dan bashirin Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله تيرا لا امنشن الله ستبت اغريش ياتي ان مما تذكرون من جلال الله yana daga cikin abin da kuke ambatawa na girman Allah madaukakin sarki da daukaka da Allah madaukakin sarki yake da shi shine at-tasbiha wannan fadin subhanallahi da kuke yi wat tahmida da kuma fadin alhamdulillah والتهليل دكما فإن لا إله إلا الله والتحميد دفإن الحمد لله ينعطفن حول العرش waɗannan kalmomin da kuke faɗa jama'a suna yawo a ƙarƙashin al'arshin Ubangiji maɗaukakin sarki duk wanda ya yi kana faɗi wancan ma yana yi wancan ma yana yi za su riƙa haɗuwa da juna a ƙarƙashin al'arshin Allah maɗaukakin sarki lahunna dawiyun ka dawiyin nahli zaka ji suna wani irin kuka da kugi irin yadda zaka ji ainihin wato kukan ainihin zuma ƙudan zuma ko idan zuma ta taso gaba ɗaya family ɗin ya kake ji zaka ji ko to haka zaka dinga ji wani ya faɗin subhanallah wani ya faɗin walhamdulillah wani ya faɗin wallahu akbar haka zaka ji wannan ainihin wato sautin ya haɗe da juna yadda ka san yadda kake jin ƙugi irin na zuma idan ta taso gaba ɗayanta za ta yi ƙaura jama'a ina fata an gane wannan Allahu akbar tuzakkiru bi sahibiha an gane wannan ko ita kanta wannan kalmar tana ambatan ma'abocinta ma'ana wanda yake faɗin ta ma ita kanta tana ambatansa an gane wannan sai manzon Allah ya ce ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu man yuzakkiru bihi shin a cikinku babu wanda zai so a ce yana da wani wanda shi ma zai ambace shi ya ambace shi ma'ana yayin da kuke ambatan Allah wani Allah da ake waɗin shi kanshi yana ambatan ku ina fata an gane haka ita bata wani hadisin ko fa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu idan mutum ya ambaci Allah a cikin mutane Allah zai ambace shi kuma a cikin mutane ko a cikin wasu ainihin halittu waɗanda sun fi waɗanda ya ambace ya ambace Allah ne a cikin su alkhairi an gane wannan ko jama'a sai manzo Allah ya ce a ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkiru bihi shin a cikin ku ba za ku so mutum ya samu wanda zai rika ambatan shi ba a kowane yaushe ko kuma wanda ba zai gushe ba yana ta ambatan shi ma'ana ya kamata mutum ya samu wannan ina fata an gane wannan domin idan ka ambaci Allah Allah ma yana ambatan ka haka Allah ya faɗa fadhkuruni azkurkum ku ambace ni ma sai in ambace ku washkuruni wala takfuruni ku yi godiya gare ni kada ku kafirce wa ni'imomi na da ne muku jama'a an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi rawahu ibn majah wa sahahahu al-albani imam ibn majah ya fitar da wannan hadisi imam al-albani ya inganta shi fadin cewa min jalalillah bayanun lil mawsul al-majrur bayani ne game da suna wanda aka ainihin wato sadar da shi kuma suna ne wanda yake ɗaukan jarra wanda shi ma hukunci ne na hau an gane wannan ko yana atifna da yace isti'nafun li bayani hali tasbihi wa ghairi da yace yana atifna ma'ana suna kewayewa suna yawo su waɗannan kalmomi din shine malai yake cewa wannan an kawo shi ne domin ci gaban bayanin halin tasbihi da tahmidi da tahlili da mutum yake yi an gane wannan ko da mala ya ce wadawiyun huwa ma yadhharu min as-sauti wa yasma'u inda shiddatihi shine abinda yake bayyana na wani sauti kuma wanda ake saurare yayin da sautin ya zamto yayi tsanani idan zuma kwaya ɗaya ce kana jin wannan ƙara amma yayin da aka waye gari kudin zuman suna da yawa fa ai kana jin ƙaran ko to shine malai yake cewa sauti ne wanda ake sauraron shi yayin da ya tsananta yayin da ya yawaita sai a ji sautin ya ainihin taso wa bu'dihi fil hawa da kuma nisa da yake da shi a cikin iska da ke gudana shabihan bi sautin nahal amma yana kama ne ba wai irin sautin zuman ba yana kama ne irin yanayin kogin wani kogin kudan zuma an gane wannan ko jama'a wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda قال أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يثير لأمينتم الله استبت أقريش يجي ألا أدلك على غراس هو خير من هذا ياك أبو هريرة بناشي يدكي زواج أينه واتو وندشي wanda ya fi alheri sama da wannan dashen da kake yi ba an gane wannan ko ma'ana da ne na alkhairi da ne na gidan aljanna taqulu yace abu huraira ka rika cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar yughrasu laka bi kulli kalimatin minha shajaratun fil janna allahu akbar yace ya kai abu huraira ka yawaita fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar idan ka faɗi wannan kalmar yughrasu laka bi kulli kalimatin minha duk kalma ɗaya yayin da ka gama faɗinta za a shuka maka za a dasa maka wata bishiyar dabiniya a gidan aljanna shajaratun fil janna za a dasa maka wata bishiya a gidan aljanna me wanda yake nufi jama'a tunda har Allah ta'ala ya gina maka ya sanya maka bishiya a gidan aljanna me zai faru nan gaba mana za ka shiga aljanna ko har ka je ka ci daga cikin wannan itaciya da Allah ta'ala ya dasa maka a dalilin me a dalilin wannan tasbihi da tahalili da tahmidi da takbiri da kake yi wa Allah madaukakin sarki kenan dai ala yati halin abu ne jama'a wanda zai kai mutum zuwa ga samun rahmar Allah madaukakin sarki ya Allah muna roƙonka ka azirta mu da aiwatar da irin waɗannan ayyuka domin samun yardanka wannan hadithi akhrajahu ibn maja ibn maja ya da wannan hadithi a lamban hadithi na 3807 haka ne imamu al-hakim ya fitar da shi ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi 693 a cikin al-mustadrak ala sahihain haka ne imamu al-albani ya inganta wannan hadithi a cikin sahihul jami' a lamban hadithi na 2613 عن قال أنكو نعم رواه ابن ماجه والحاكم والصحاح الألباني وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال هكذا أنكروا حديثي دق عبد الله لما مسعود ألا يقارى مشيدا abdullahi dan mas'udin yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace laqitu ibrahima lailata usriya bi na gamu da annabi ibrahimu alaihi salam a daren da aka yi isra'i da ni da aka je da ni masallacin masjid aqsa daga nan kuma aka ɗauke ni zuwa sama na je ainihin wato har zuwa sama ta bakwai to a wannan daren na gamu da annabi ibrahimu alaihi salam faƙala sai annabi ibrahimu alaihi salam ya ce ya muhammad ya kai muhammad uƙuri ummataka minni salam aqri ummataka minni salam ka karanta wa al'ummarka sallama daga gare ni mana in ka zo ka ce musu mene ka ce musu assalamu alaikum yana jama'a yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da abokinka ya zo kana son ka aika da sako ko ka ce da Allah in ka je ka gaishe shi to in so samu ne ka ce ne da Allah idan ka je ka ce ina gaishe shi sannan ka karanta mishi sallama ka ce mishi assalamu alaikum da haka shi kuma in ya je zai ce to mun haɗu da wani na farko dai ya ce in gaishe ka maka fatan alkhairi sannan ya ce in karanta maka sallama assalamu alaikum kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam jama'a ina fata an gane wannan shine sunna jama'a ba gargajiya ba wani ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ma abu ne mai sauki ya ko kai da ka bada sallaman nan kana da lada wanda ya da kwanta zuwa ga wanda aka ba yana da nashi ladan idan ya karanta min sallaman shi ma ya mayar shi ma wancan ya samu ladan kaga dai kenan alherin ya ki mene ya ki tsinkewa ko kowa sai da ya samu wannan alkhairin Allah ta'ala ka shiryar da mu dan haka jama'a kun ji annabi ibrahim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أقرئ أمتك مني سلام ككرنتا والأمر كسلما دقبرين وأخبرهم كما كباس الأبارين شوا أن الجنة طيبة التربة كفدا مس الجنة جداني ميداني كساتشي ميدان كيشي الله أكبر عذبة الماء ruwan da ke gidan aljanna ruwa ne mai gardi an gane ruwa ne mai ne mai garɗi mai daɗi wa annaha qi'anu sannan jama'a ƙasar da ke cikin aljanna ƙasa ce mai taushi iri qi'an ƙasa ce mai taushi wacce ba ta da tauri ba ƙasa ba ce ƙekuwa ƙasa ce mai ainihin wato laushi a gidan aljanna wa anna ghirasaha kuma bishiyoyin da ke gidan aljanna da shaida ke gidan aljanna su ne subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جماعة كنجي دشن دكي جلن الجنة جماعة شيني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشياء كما تمسلمية بين هنك دي كما دواننكو كينن كلمومية جماعة نبي كما الأمة سيوا سالة سوا kana cikin wani yanayi ne bakin ciki ne damuwa ne ka zauna kai kaɗai ne baka komai ka dimanci wannan kaka za ka yi ta nazarin rayuwa kana ɓata kanka lokaci wannan dogon nazarin ba zai sa ka samu abin da ka rasa ba haka nan ba zai hana ka samun abin da Allah ya kaddara maka ba ina fata an gane sai dai ƙarin damuwa da sa kai a cikin tasku amma yayin da ka ambaci Allah maɗaukakin sarki Allah ta'ala zai tuna da kai shi yasa hadisin Imam Tirmidhi manzon Allah yake wa Abdullahi dan Abbas ainihin wato wasiya cewa ihfazillaha tajidhu amamaka kai tuna ka tsare dokokin Allah zaka samu Allah a ina zaka samu Allah a gabanka ta'arraf ila Allah fi raha kai kokarin sanin Allah da tunawa da Allah yayin da kake cikin halin walwala da jin dadi ya'rifuka fi shidda shi kuma Allah zai san ka zai tuna da kai yayin da ka shiga cikin kunci kenan jama'a idan kana neman daukin Allah madaukakin sarki a cikin al'amuranka ko kamata ya yi kadimanci mene kadimanci ambatan Allah Allah sai ya tuna da kai kana fada cikin damuwa jiya ba makaranta hadisin zannuni ba annabi yunus alaihi salam amma da yake suna cewa sautun ma'aruf min abdul ma'aruf ga wani sauki sananne daga wajen wani bawa sananne yana faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ma cewa ya falaula annahu kana minal musabbihin da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi da ambatan Allah ba lalabisa fi baqanihi ila yawmi ba'thu da ya ci gaba da zama a cikin wannan kifin har zuwa ran tashin kiyama an gane wannan ko jama'a amma Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi sai muka amsa mishi wannan kiran da yayi sai muka tsamar da shi daga cikin wannan damuwa da bakin ciki Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina Allahu akbar kamar haka ne muke tsamar da mu'minai kaga ma sanadin wani sai Allah ya kira shi suna wani mu'min jama'a an gane wannan ko wannan hadisi rawahu tirmidhi wa tabarani fil kabir wa hassanahu al albani imam tirmidhi da tabarani a cikin mu'jamul kabir da kuma ainihin wato imam albani ya hassana wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqula subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أبو هريرة الله يقارى مش يدايتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce li an aqula in faɗi kalmar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni mimma qala'at alayhi shams sama da duk wani alheri da ka sani a duniya ma'ana sama da dukkanin wani abu da rana idan ta fitowa ta haska shi duk darajar shi duk kima shi na fi so in faɗi kalmar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi yasa jama'a a cikin nau'o'in tasbihi da manzon Allah ya karantar mun karanta cewa akwai nau'i nau'i ko na an gama sallah to kada ka dimanci na subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kadai akwai wanda manzon Allah yake bayan sallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi kuma so nawa ake so 25 ba so 33 ba kalmomi ne guda nawa guda hudu idan karanta so 25 kana guda nawa eh kana da guda 100 kenan ko eh daidai da wancan da zaka yi guda 99 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir jama'a sunnar manzon Allah kenan ta riga ta kewaye komai duk wani alheri da zaka samu jama'a zaka samu ne a cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka bi tatsuniyoyi da shaci faɗi wallahi jama'a ka riga ka halaka ka riga ka jefa kanka a cikin rudu ka jefa kanka a cikin abin da ba zai amfanar da kai ba a duniyan ka ballata na lahiranka ka zama khasirar duniya والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله تعالى كياشم تجمع كنجي وعن أبي هريرة وأن حديث إمام مسلم يفتد شيشيما ألم حديث ندبو بيود ريشدا دشس اندبيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر بو حديث أبو هريرة ألا يكارى مش يدا قال أبو هريرة ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Khudhu junnatakum minan nari, ya ku jama'a, manzon Allah ne yake mutane ne, yake mutane jawabi ko yana musu wasiya, ya ce, Ya ku jama'a, khudhu junnatakum minan nari, ku riƙi garkuwa, garkuwanku gabarin shiga wutar jahannama. Ƙulu ku ce, Subhanallah, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن إذا كفت وأن كالمومي فإنهن وأن كالموم جماعة يأتين يوم القيامة زاس زو أران تاشن القيامة مقدمات أمتين كما الشنفداني نسام الخير قباوا دي ومعقبات kuma za su zo su zame wa mutum mene za su zame wa mutum kamar wasu mala'iku ne masu ba da kariya an gane wannan jama'a domin Allah ya faɗa ya ko lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ma'ana wannan zikirin jama'a zai zame wa mutum garkuwa a gefen dama da hagu da gaba da baya wanda za su ba mutum kariya gaba da shiga wutan jahannama Allahu akbar jama'a kun ji karatu irin na manzon Allah ko eh ba wani tatsuniya ba wa mu'aqibatin kuma za su zo su zamto masu ba da kariya mala'iku masu ba da kariya an gane ko wa munjiyatin sannan za su zo su zamto masu zuwa gaba ga Allah ta'ala suna neman Allah ya bai wa bawa kariya gaba da shiga wuta su ne wa munjiyat an gane wannan ko za su kuma tsamar da mutum gaba da shiga wuta wa hunnal baqiyatu salihat kuma su ne albaqiyatu salihat ayyukan alkhairi masu wanzuwa an gane shine hiya al'amalu salihah min sa'ir al'ibadat wal qurbat shi abin da kira albaqiyatu salihat an gane wannan ko shi dukkanin wasu ayyuka na gari da dukkanin nau'o'in ibadoji kala-kala da kuma dukkanin wani aiki da za a yi domin neman kusancin Allah madaukakin sarki jalla fi'ula رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني إمام النسائي افتد وانا أسين السنن الكبرى ألبن مجلد نشن شافي دري بيو دا قوم شابيو ألبن حديث ندبو قوم دريش دا دا تمانن دا أينهم واتهم هكذا إمام الحاكم ألبن حديث مجلد نشن شافي نا دري بقوي دا أشرين دا بيار إمام الألباني إن تونن حديث أسين صحيح الجامع ألبن حديث ندبو أكو دا دري بيو دا قوم شابيو جماعة أنقانا وأنكو kenan jama'a waɗannan kalmomin suna da alkhairi kenan ko amma mutu jama'a kowace kalma akwai faɗin mene la ilaha illa Allah shine mahallin shahid din mu an gane wannan Allah ka shiryar da mu wa an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Jubair dan Mut'im Allah ya kara mushi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Man ƙala duk wanda ya faɗi wannan kalma ya ce, Allahumma bihamdika, ha? haka ne? Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ash'adu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika yayin da zai bar wani wajen zama, an gani, ko ya karanta wannan addu'ar kawai. fa'in ƙala hafi majalisi idan ya faɗa a wani wurin hira wani wurin zama wani wurin hira ya faɗi wannan kalman haka ne ko? na'am idan ya faɗi wannan a wajen wani wajen zama na zikiri an gane wannan ko? kanat ka ƙwabi'i yi alaihi to wannan zai zama kamar wani stamp ne an gane kamar wani stamp ne da aka buga masa Allah ta'ala zai buga mishi wannan stamp din wa man qalaha fi majlis lagwi wanda ko ya faɗa a wani wurin zama wanda ake wargi a wannan wuri kanat kafaratan lahu to wannan zai zama masa kafara na wannan ainihin wato kutse da suka yi a cikin zance da wannan ainihin wato yasashen zance da ya fito daga bakinsu jama'a an gane wannan ko rawahu an-nasa'i wal hakim wa sahahu al-albani kenan jama'a wannan hadisi yana nuna mana cewa yayin da mutum ya je wani wajen zama imma makaranta ya tafi ya tafi majlis bikir ko imma masallaci ne tashi tafiya imma dai wajen alula ne ya gama to wannan zai zame masa kaman wani stamp ne Allah zai buga masa ya rika yawo da shi ko ina ma'ana Allah madaukakin sarki yana ainihin wato yin murna da kuma yarda da bayi da ke faɗin irin waɗannan kalmomi jama'a an gane wannan ko idan ko mutum ya faɗa a wani wuri da aka yi wargi a wajen ko ake yin wargi a wurin wannan zai zai masa kafara a gare shi Allah ta'ala ka gafarta mana subhanallahi ma'anan subhanallah ma'anaha shine tanzihu ta'ala an kulli ma yaliqu bi janibihi bi janibihi ali shine tsarkake Allah madaukakin sarki gabarin kowane abu wanda ainihin wato tana kasa ne ana tsare ana barkake Allah ne da abin da Allah ya cancance shi na girma da ɗaukaka wa huwa masdaru li fi'lin muqaddar wannan masdari ne na wani fi'ili da ake kaddarawa cewa ma'ana usabbihu Allah tasbiha ma'ana ina tsarkake Allah matukar tsarkakewa ina tsarkake Allah makura na tsarkake shi gabarin dukkanin wata na ƙasa gabarin dukkanin wani abin bauta wanda ba Allah din ba wa bihamdika fadinka cewa wa bihamdika alwawu lil hal wannan wawun din wawul hal ce bi taqdiri ana kaddara cewa wa ana mutalabbisun bihamdika ma'ana ina fadin wannan zance ne jama'a ya Allah ina wanda yake saye kamar ka ce kana kewaye ko kana saye da riga ta ainihin godiya ga Allah madaukakin sarki an gane wannan ko Allahu akbar wa qila lil adaf wasu malamin ka ce a'a aqafi ne akai ai unazzihuka wa atalabbasu bihamdika ma'ana ya Allah ina tsarkake ka sannan kuma wa atalabbasu bihamdika ina kuma lillibe kaina da ainihin wato yin godiya gare ka wa qila za'ida wasu malamin ka ce a'a wannan wawun din wawun ce za'ida ma'ana usabbihuka mutalabbisan bihamdika ina tsarkake ka ne ya Allah alhali ina mai lulluba da ainihin wato godiya gare ka ma'ana jama'a da duka ma'anonin kusan iri kusan ɗaya ne aiko na'am Allah ta'ala ka shiryar da mu daga jama'a kun ji wannan ba karamin al'amari bane jama'a ba karamin al'amari bane ka samu kan gaskin masu yawan ambaton Allah masu yawan faɗin waɗannan kalmomi masu tsada da aka samu su daga bakin manzon tsira النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كربوا حديث عبد الله بن عمر ألا يقارى مسا يداشي لما يفنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى أنم صلى الله عليه وسلم يا كثن إذا قفل من غزو إذا منظر ألا يداو شيني قفل قفل معنى أي رجع an gane idan manzon Allah ya dawo daga wajen yaƙi au hajja ko kuma ya dawo daga aikin hajji au umra ko manzon Allah ya dawo daga wajen aikin umra yukabbiru ala kulli sharafin duk lokacin da aka je wani tudu haka aka wani tudu sai ya ce Allahu akbar an gane ko kulli sharafin min al-ardi duk wani wani ƙasa wani tudu na ƙasa da manzon Allah ya hau da abin hawansa sai ya ce Allahu akbar ma'ana Allah shine mafi girma fiye da ni da na hau kan wannan tani ka kawo kan tani kaga cewa to ai kai yanzu ka zama wani kasaitacce an gane sai ce Allahu akbar wanda yake na kankan da kai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗi wanne thalatha takbiratin kabbara guda uku zai ma'ana ce Allahu akbar الله أكبر الله أكبر ثم يقول سنن سيمن زون الله يتشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده manzo Allah sai ce babu abun babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki nashi ne godiya ma tashi ce sannan shi ne mai iko akan komi ayibuna muna masu dawowa masu komowa zuwa ga Allah ta'ibuna mun dawo muna masu tuba zuwa ga Allah gabarin zunubanmu lirabbina hamiduna sannan muna masu godiya ga mahaliccinmu na'am abiduna muna masu bauta ga Allah madaukakin sarki lirabbina hamiduna kuma muna masu ne muna masu godiya ga mahaliccinmu sadaqallahu wa'ada lalle Allah ya gaskata alƙawarin shi wa nasara abda kuma ya baiwa bawansa nasara shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kafirai wa hazama al-ahzaba wahda Allah shi kadai ne wanda ya tarwatsa kungiyoyin kafirai yayin da suka suka yi cincirundo da kazunzumi na kokarin cewa sai sun rusa addinin musulunci Allah shi kadai ne wanda ya rusa wannan rundunar jama'a wannan hadisi akazahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi jama'a an gane wannan ko kenan yayin da kai ba kai tafiya ka dawo sai karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna sadaqa allah wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda Allah ta'ala ka ba mu kiyayewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر بو حديث أبو هريرة ألا يقارى مش يدا أبو هريرة كينكو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي ألا يقارى مش يدا راوية الإسلام كو أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلالي منظون الله تيرا لأمنشن الله استبتع قريش ياتي man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin wanda ya faɗe ta a kowane yini mi'ata marra so ɗari kanat lahu adila ashri riqabin to faɗin wannan kalmar jama'a zai sa Allah ya bashi ladan ya ‘yantar da bayi guda goma, an gani, wa kutibat lahu mi'atu hasana, Allah zai sa a rubuta mashi lada guda nawa, lada guda ɗari, wa muhiyat anhu mi'atu sayi'a, za a yafe mishi zunubi guda ɗari, wa kanat lahu hirzan mina shaiƙani, kuma wannan karantawan da ya yi zai sa Allah maɗaukacin sarki ya bashi tsari. ga dukkanin wani shaidanin aljani ko shaidanin mutum ko shaidanin aljani ko shaidanin mutum Allah zai baka kariya daga sharrinsa yawmahu zalika a wannan yinin gaba daya Allah zai baka kariya jama'a hatta yumsi har sai mutum ya kai zuwa yashi zuwa yammaci kenan ko walam ya'ti ahadun bi afdali ma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min zalika sannan jama'a babu wani ɗaya daga cikin mutane da ya zo da wani aiki mafi kyau sai dai wanda ya zo da wanda ya fi ainihin wato wannan yawa ma'ana wanda ya fi na wanda ya fi wannan yawa shine wanda ya fi wannan mutum aikata aikin alheri a wannan yini kenan dai alayat halin aiki ne mai mene aiki ne mai alkhairi ko aiki ne mai ainihin mutunci a wurin Allah madaukakin sarki to ka ji fa kawai faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir haka za a baka wannan ladan jama'a din billahi mai yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan tabayi ba shi da wani sakamako wanda ya wuce aljanna to za a baka ladan ka yan tabayi guda nawa guda goma me ka rasa jama'a sannan za a yafe maka zunubi guda ɗari za a rubuta maka lada ɗari sannan Allah zai sa wasu mala'iku su zamto masu gadinka su dinka baka kariya har zuwa yamma in ka karanta ma kuma da yamma haka Allah zai baka cikakken kariya har zuwa kawai gari safi jama'a da wannan ne ake baiwa dukkanin mutumin da ke da fama da matsalar jinnu matsalar shafar aljanu musamman musamman mata su yawaita karanta wannan kullum so ɗari ta karanta da safe ta karanta da yamma kuma jama'a ko da tana cikin a lokacin al'ada ne za ta karanta ba bambanci tsakanin lokacin al'ada da lokacin da ba na al'ada ba Allah ta'ala ka shiryar da mu wannan hadisi akhadahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka fita da wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a lambin hadisi na 3293 imam muslim ya fitar da shi a lambin hadisi na 2691 wa adilu ashari liqabin da manzo Allah yake cewa za a bashi idla ashari liqabin ai mithlu itqiha ai kamar ya yantar da bayi guda nawa guda goma ko وهو أي العدل بفتح العين وكسرها بمعنى المثل معنى ذا أباشي لادن إرن كمر وان دايمي ينتد باي قدامهما والحرز حرز دا أكتشي أتشان شيني الحفظ والصوم Allah ya ba mutum tsaro ya kuma ba mutum kariya an gane wannan ko kenan jama'a wannan addu'a tana da muhimmanci jama'a a wayi gari muna karantawa Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu abu ayyub al-ansari Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wanda wannan mutumin jama'a shi ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa garin Madina manzon Allah kowa ya ce ya rasulullahi ka zo gidana manzon Allah bai gidan kowa ba sai gidan Abu Ayyub al-Ansari shine wanda ya soki manzon Allah a garin Madina jama'a Allah ya kara mishi yadda Abu Ayyub al-Ansari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu وهو على كل شيء قدير عشر مرار وندي كرنت وانا الدعاء سوغوما كمن كان كمن كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل to wannan za a bashi ladan gwargwadon mutumin da ya yantar da wuyayi guda nawa guda hudu an gane wanda ya yantar da wuyayi irin rayuka na 'ya'yan annabi isma'ilu alaihi salam an gane wannan ko jama'a kaga kenan akwai farla mai yawa daga wannan taska ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kuma jama'a wallahi al'umma tana buƙatar irin wannan karatun a daidai lokacin da al'umma ta riga ta kauce gabarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum zai shiga cikin wata matsala cikin wata damuwa cikin wani abu amma sai kaga sai dai je wajen wani boka ko ya je wajen wani dan damfara ya ce shi dai zai biya a masa addu'a ko ya je ya fara wasu tsumbirkai ko a ce ya je ya wani abu dai na shirka da Allah kaga kana ƙara tura kanka a cikin musiba ne cikin bala'i a'a abin da ya kamata kai shine ka koma zuwa ga Allah bashi ne ya maka yawa yawaita ambatan Allah ka yawaita faɗin Allahumma kfini bi halalika an haramika وأغنني بفضلك عمن سواك كرجع الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال من زمان الله بعد ما قالوا كومي جماعة ما قال لك فما نشي بقين تكيني داموا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بمكان تأبايا بقى mun karanta jama'a daga cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama has the best solution to the humanity manzon Allah shi yake da cikakken hanyar warware matsalolin al'umma jama'a babu kamar na manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi kenan jama'a duk abin da za a yi a wayi gari dai ana kokarin kiyaye waɗannan al'amura ana kokarin bin wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an abi ayyash az-zurqi haka nan karbu hadisi daga abu ayyash az-zurqi Allah ya kara mishi yadda abu ayyash yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala idza asbaha duk wanda ya karanta wannan zikirin jama'a yayin da aka yawaye gari da safe yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so nawa ha wanda ya fade ta so nawa so goma kenan ko ko so ɗaya ko so goma ko so ɗari duk wanda ya karanta wannan kana lahu idila raqabatin min walal isma'il duk karantawa ɗaya da mutum yayi za a bashi ladan kaman ya yanta ɗa ƙwaya ɗaya daga tsakanin annabi isma'il wa kutibat lahu biha ashiru hasanat za a rubuta mishi lada goma da wannan zikirin da yayi wa hutta anhu biha ashiru sayi'at za kuma a yafe mishi za a goge mishi zunubai guda nawa zunubai guda goma ko wa rufi'a lahu biha ashru darajat Allah zai ɗaukaka darajar su nawa so goma wa kana fi hirzin min ash-shaytani hatta yumsi kuma Allah zai bashi kariya ga barin shedan shedanin aljani ko na mutum ba zai iya cutar da shi ba har zuwa yammaci wa idza qalaha idza amsa idan ya karanta kuma da yamma irin wannan addu'ar idan ya karanta ta da yammaci kana lahu mithlu zalika hatta yusbiha to za a bashi kwatankwacin irin ababen da muka lissafa kakaf har sai ya waye gari safi jama'a dan Allah manzo Allah bai ba mu duk abin da muke bukata ba kai za ka rika bukatun wani ya zo ya baka kariya ka rika neman tsari da wani ya kai wani ya kai wali wani ka bani kariya ka bani yoshi din me Allah jama'a shi kadai ne za a rike a samu falala Allah kadai ne za a rike a samu arziki Allah kadai ne za a rike a samu kariya Allah kadai ne za a rike a sami cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali da yayewan bakin ciki jama'a don haka jama'a ka saki kowa ka kama Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ka kama Allah wajen tawakkalinka wajen bautanka wajen komai naka ka kama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen bin dukkanin abin da ya karantar a cikin sunnarsa ingantacciya jama'an gane wannan ko Allah ta'ala ka shirya da mu jama'a kuma nan za mu tsaya insha Allah ta'ala wannan hadisi a karjahu Abu Dawud Imam Abi Dawud ya fitar da shi a lamban hadisi na dubu biyar da ɗari da ainihin wato saba'in da bakwai ibn maja ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na dubu uku da ɗari takwas da sittin da bakwai haka nan imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a lamban hadisi na dubu goma sha shida da ɗari ɗaya da ainihin arba'in da bakwai haka nan imamu albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami' a lamban hadisi na dubu shida da ɗari hudu da goma sha takwas Allah ta'ala ka datar da mu abinda muka karanta na daidai Allah ka sami tare a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana bukatu mana alkhairi Allah ka biya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu kwambinta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu kauce mata ya Allah muna yin addu'a dukkanin marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiyar ta hanyar da kake so kuma ka yarda da ita Allah muna roƙonka sun yamu daga cikin bayanka na gari Allah muna roƙonka shugabanninmu da ke mana jagoranci da shugabanci Allah muna roƙonka Allah ka taimake su Allah ka zame musu kai ne jagoransu Allah ka riƙe hannuwansu wajen yi mana adalci wajen kawo mana ababen da za su taimake mu wajen bautawa Allah mu da kuma ababen more wannan rayuwa ta duniya ya Allah muna roƙonka dukkanin masu ƙoƙarin ainihin kawar mana da zaman lafiya da kawo mana rudani a wannan ƙasa tamu ya Allah ka san su Allah ka rusa su Allah ka dakile wannan makircin nasu Allah kada ka ba su ikon kaiwa zuwa ga ainihin abin da suke nema ya Allah muna roƙonka mu kuma ka gafarta mana ka ji kanmu ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ka sanya ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah ya Allah muna roƙonka gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته